الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان watan al-muharram shekara ta 1436 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 17 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin turawa kuma muna kan darasi na takwas a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu al-anfal sarki yau za mu tashi akan aya ashirin a hamsin da biyu ka ja abi ali fir'aun wanda satin da ya wuce mun tsaya ne a faɗin sa maɗaukakin sarki dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid yau kuma za mu tashi aya ta gaba kenan malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم Allah madaukin sarki ya ce ka da'abi ali fir'aun walladina min qablihim kalmar ka da'abi ali fir'aun tana nufin ka fi'ili ali fir'aun kamar yadda mutanen fir'auna suka aikata ko kuma ka ce kamar al'adar mutanen fir'auna ma'ana ana adata ha'ula'i fi kufrihim ka adati ali fir'aun waɗannan mutane da aka yi jawabi kafircinsu ɗabi'arsu iri ɗaya ne da mutanen fir'auna abdullahi dan abbas yake cewa alu fir'auna sun yi yaƙini cewa annabi musa annabi ne daga allah tabaraka wa ta'ala amma suka ƙaryata shi su ma waɗannan mutane na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi yaƙini sun tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah amma suka ƙaryata shi to kaga abin sai ya zama iri ɗaya ka da'abi ali fir'aun kamar yadda mutanen fir'auna suka yi wa annabin Musa suna sane suka ƙaryata shi su ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sane suka ƙaryata shi كذلك هؤلاء جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق فكذبوه haka Muhammad ya zo musu da gaskiya amma suka ƙaryata shi to shi sa Allah ya saukar musu da ukuba da azaba kamar yadda ya saukar wa alu fir'aun shi shi walladina min qablihim da wanda suke kafin su kafaru bi ayatillah sun kafirce wa ayoyin Allah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya cafke su ya kama su da zunuban su me zunubin su karyata annabawa da manzannin Allah inna Allah qawiyyun shadidul iqab lalle Allah mai ƙarfi ne shine kawi shadidul iqabi kuma Allah mai tsananin uquba ne tabaraka wa ta'ala ga ƙarfi ga uquba shikenan babu wani wanda zai gagari Allah madaukin sarki a cikin gudanarwarsa kowa shi kamar yadda bai kyale mutanen fir'auna ba da suka karyata annabi Musa haka kuma bai zai kyale mutanen wannan annabi su ma da suka karyata annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama kamar jan kunne ne da kuma jan hankali ga ita wannan al'umma da take ƙaryata annabinta ko take ƙaryata manzanta sun zama ɗaya kenan da yadda mutanen fir'auna ma suka yi sun ƙaryata annabawa don ƙaryata annabi ɗaya ƙaryata annabawa ne shi matsalar ƙaryata annabi ɗaya kenan annabi guda ɗaya an ka ƙaryata shi to za a rubuta ka ƙaryata duk annabawa idan kuma ka gaskata ɗaya ka ƙaryata sauran to ba za a rubuta ka gaskata su duka ba wannan gaskata ɗayan da ka yi bai maka amfani ba su imani ake yi da su jumlatan wa tafsilan dalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum lalle allah tabaraka wa ta'ala bai kasance yana canja ni'ima da yayi wa mutane ba yayi wa mutane wata ni'ima allah a ɗabi'arsa baya canjawa hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canja da abin da ke tattarar su anna Allah tabaraka wa ta'ala la yughayyiru ma na'ama ala qaumin hatta yughayyiru hum bi anfusihim ma bihim kenan sai mutane da kansu ne suka canja kuna cikin ni'ima kuna cin moriyar ni'ima zai ci gaba da baku ni'ima ba matsala da zarar kuma kuka dawo kuna saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dauke ni'imar kuma da kuna kwanciya hankali ko kuna zaman lafiya kuna cikin wato nutsuwa babu tsoro ba firgici ba tashin hankali sai kuka canja halinku sai kuka ce Allah bai iya ba kuka bar 'ya'yanku suna tsiraici kuka ƙauracewa hijabi kuka ƙauracewa tsaro a gidan jiyanku matanku suka zamanto suna yawo a titi da kuna kiyayewa ba ku cin haram yanzu sai kuka ce haram din ita ma ake nema da kuna da gaskiya sai zamanto yanzu rashin gaskiya ita ce ta bayyana bari buga muku misali ɗaya da za ku iya tunawa nan kusa kusa ba nesa ba ni dai da a iya lokacin mu ba da daɗe ba ne muna yara ai yanzu ɗin ma akwai ɗaɗɗe kun wuri ana yi amma ba da yawa ba muna yara akwai wuraren da za mu je mu tarar da ana haya kekuna ana hayar babura ana hayar motoci ba ka ba da id card ba ba a faɗi daga wani gida kake ba babu komai za ka je ka tarar da keke wani lokacin mai keken ma baya nan kawai za ka suri keke ka tafi ka je ka yi ni da keken nan ka gama yawace yawacen ka idan ka dawo mai keken zai tambaye ka ya ce awa nawa ka yi kuma hakan za ka faɗi awa nawa ɗin kai wallahi ba za ka canja ba ku tuna da wannan ka faɗi awa nawa ka yi ka bawa mai keke kuɗin awannin da ka yi ka dawo mai da kekensa haka babura ma hayan mashin ake bayarwa mutum zai zo ba a san a ina yake ba ya karɓa hayan mashin ɗin duk inda zai je ya je gona ya je yawo kai akwai wanda suke ɗaukan hayar ma su tafi su yi haya da shi ya dawo da shi ba zai lalato shi bai zo ya biya kudin da aka ware mai na awanni han motoci yana bayarwa amma yanzu wannan abin ina zai yi ina zai yi ba zai yi ba إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم hatta yughayyiru ma bi anfusihim da kuka nuna kuna da wayo shikenan sai Allah ya bar ku da wayonku da ni na tashi na san mahaifina baya cin abinci shi shi kadai a kofar gida ciyayya ake yi ƙwaryar tuwansa kwanan tuwansa farantin da ake ɗora mai tuwo haka za a ɗauka a kai cikin abokanansa su je su ci abinci tare da abokanansa duk abin da aka yi a gidan nan in kaji aka yi haka za a zuba shi kajin nan a kai shi maciya a ci ka tarar da maciya ta manyan mutane sama da mutum goma sha biyar dattawa suna cin abinci haka za su haɗu su ciyayya nan su gama su wanke hannunsu su yi sallah su dawo su ɗan yi hira su shiga gidajensu idan ɗaya bayi da lafiya a cikinsu duk waɗannan mutum goma sha biyar sai ka gansu a gidan shi akwai ta samari matasa ni ɗin nan na yi wannan mun yi ciyayya Allah ma ya jarrabe ni da wani abokina shi kullum mun zo nama yake cinyewa kafin na farga ba na Allah ya masa rama ya rasu ma na yafe masa har muka dan yi fada da shi wata ran ce kai kullum sai ka dinka cinye nama amma zumunci ya yanzu yanzu ana yi tsakaninka da Allah a unguwarku makotanku abokinka idan kun jefa to mukwan lafiya mukwan lafiya kowa ya shiga ya ci abinci shi kadai kai ba ma haka ba malam yanzu yaranmu da kake ganin su ƴaƴanmu a gidajenmu yaro in ya girma sai ce ba zai ci abinci da kannansa ba shine a gida ma baya yiwa yaranka ƴaƴanka uwarsu ta koya musu raba musu wai kowane yaro idan akwai yaro biyar shida bakwai wai kowa da kwanansa wai wai kowa wai da kwanansa wai ana ganin wai hakan shine ci gaba yara guda biyu uku hudu biyar shida za su tafi makarantar boko ba ana sa musu food plus ba kowa da kwanansa ajin su daya amma kowa da food plus ɗinsa kowa da robarsa ta ruwa kowa da kwanansa cin abinci tun daga yanzu ana nuna musu ba yan uwa bane ba a tare suke ba ya za su kaunaci junansu idan sun girma wannan misali ne nake gaya muku na zamantakewa ne yau da gobe kuma za ku iya bada misalai masu tarin yawa masu tarin yawa da wallahi idan kana jin yawa gidan makocinka za ka je ka aika ka ce a bada abinci yana alfahari zai ce wani makoci na aiko a bashi abinci a dauka a baya amma yanzu ka isa ka je gidan abokinka ko wani amininka ka je ka ce a baka abinci a kawo sai an yi da kai ko an dauka an baka wata sai an zage ka ce nan fa yake kewayewa ya turo ya ce a bashi abinci ya ce saboda wai yanzu wai gani ake wai aibu ne da ku kamala ce kamala ce so ya jama'a mu yi kokari mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu akwai abubuwa da yawa waɗanda an caccanja su shi yasa kuma Allah ya canja mana rayuwar kun ga dai yanzu irin halin da ake ciki in fiti-fiti abubuwa ba su kai sun kawo ba sun sa mun shiga wani yanayi na damuwa babu tausayi babu haƙuri babu jin kai a masallaci ne yanzu nan a wajen fita wajen ɗaukan takalmi da wani ya zo zai ɗau takalminsa nasa ya fado ya take na wani wallahi wani sai ya gaya mai bakar magana a wajen fita da abin hawa wannan ba zai iya hakura ya bawa wannan ba a wajen danja a mota in dai babu wanda ya tsaya zai bada hannu wallahi fada ake mahaukaci sau nawa mahaukata suke bada hannu a danjojin garin nan mutu ga mahaukaci wallahi tallahi mahaukaci ya fi masu hankali hankali ko ba haka bane ba a yi ta rikici mahaukacin nan shi zai zo da sandarsa mahaukaci ne fa sai ya tsaya sai ya minti talatin yana ba wuri ɗaya hannu sai da aka ce wannan fa mahaukaci ne jama'a sai an nuna mai sai an dawo a ce kai can ka kira sai ya koma ya kira can saboda ya ga ba ku da hankali bari ya zo ya muku aikin masu hankali wa anna Allah samiyun alim lalle Allah mai ji ne wanda yake mai ilimi ne tabaraka wa ta'ala ubangiji Allah ya gyara mana halin mu ya gyara mana ɗabi'un mu kullum idan aya ta faɗi magana yan uwa me matsala a ciki ce ko zau dan me dan wannan ya so wannan wannan ya kaunaci wannan idan mun haɗa kanmu za mu so junanmu za mu yi wa junanmu fatan alheri albarka za ta same mu insha Allah idan kuwa ba mu haɗa kanmu ba muka rinka gaba da na mala
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون
Allah ya ci gaba da cewa ka da'abi ali fir'aun wallazina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim ya dada maimaitawa dai kamar dai dabi'a da hali ko ka sun'i ali fir'aun kamar yadda mutanen fir'auna suka aikata da shi fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafin su min kuffaril umami daga kafiran al'ummomi da suka gabata kazzabu bi ayati rabbihim suka ƙaryata ayoyin ubangijinsu fa ahlaknahum bi dhunubihim Allah yace sai muka halakar da su da zunubansu ahlakna ba'dahum bir rajfati wasu su Allah ya halakar da su da tsawa wa ba'dhum bil khasfi wasu kuma Allah ya nitsar da su a cikin ƙasa wa ba'dhum bil maskhi wasu kuma Allah ya shafe halittar su ya mai da su birrika وبعضهم بالريح وسأل هلك دسو دا إسكا وبعضهم بالغرق الله ينصد وسلق تشكنسو وكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف kamar haka ne kuma muka halakar da kafiran yakin badar su kuma da takwabi lamma kazzabu bi ayati rabbihim yayin da aka suka karyata ayoyin ubangijinsu da manzon Allah izo musu da shi wa aghraqna ala fir'aun Allah ya ce muka nitsar da mutanen fir'auna da shi fir'auna wa kullun kanu zalimin dukkan su gaba daya al-awwalina wal akhirin na farkon da na ƙarshe dukkan su gaba daya sun zamanto azzalumai ne macuta kun ga kafarshin waɗancan dai da waɗannan daidai ne babu wani bambanci kenan inna sharra dawabi inda Allah lalle mafi sharrin dabba a wajen Allah dabba shine ma ya dubbu alal ardi da abin da yake tafiya a bayan ƙasa ko alhayawan ko dabba da ka sani ko kuma al'insan duk sunansa dabba kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin mafi sharrin dabba mai tafiya a bayan ƙasa a wajen ubangiji alladhina kafaru sune waɗanda suka kafirta ma'ana a cikin halitta mafi sharri su ne kafirai fahim la yu'minun wanda ba su imani da Allah ba imam alkalbi da imamu muqatil ke cewa ana nufin yahudawan banu quraiza ne daga cikinsu akwai kabu ibn al-ashraf da shi da mutanensa su ne sharar dawabi din da Allah ke faɗa allazina ahadta minhum su ne waɗanda kai alkawari da su kalmar ahatta minhum tana nufin ahatta ma'ahum ai kai alkawari tare da su sun mayan ƙuduna ahadahum sannan kuma suka zo suna warware wannan alkawari fi kulli marratin a kowane lokaci banu ƙuraiza kenan sun warware alkawarin da ya kasance tsakaninsu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun yi alkawari babu fada tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi sallama ba za su yake shi ba ba za su yaudare shi ba ba za su hayince shi ba sai suka je suka haɗa baki da sauran mushrikai suka ɗauki makamai suka haɗu don su yaƙi annabi shi manzan Allah ya saki jiki cewa ai waɗannan kafiran ai bai da matsala tun da kafiran alkawari ne ba za su yaƙe shi ba ashe sun yi kullalleniya ta bayan gida cewa idan waɗancan kafiran sun zo za su yaƙi muhammadu su kuma banu ƙuraiza za su sun warware alƙawarin za su zo da su za a haɗa a yaƙi annabi kamar misalin mutum ne kana tare da shi kana zaman lafiya da shi an zo za a cuce ka sai kaga da shi ma ake haɗa baki ma za a cuce ka ɗin da shi ma ya ma ɗauki makami ma zai yaƙe ka kaga wannan iya yaudara babu mayaudari irin wannan to shine Allah ya ce da sharr dawab kenan suka ce bayan annabi ya gaya musu ya ce yanzu ku ba mun yi alkawari da ku ba cewa ba za ku yi faɗa da ni ba za ku yaƙe ni ba suka ce kai ya muhammadu kai haƙuri manta muka yi mun yi kuskure kai haƙuri annabi ya da ƙulla wani alkawarin da su shikenan aka zo aka sake zuwa karo na biyu malam suka daɗa warware wannan alkawari suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka je suka taimakawa kafirai suka ce ku zo mu yaƙi Muhammadu ku zo za mu taimaka muku yaƙi Muhammadu a ranar yaƙin Khandak ranar yaƙin Gwalalo kenan Ka'ab ibn al-Ashraf ya hau abin hawa ya tafi Makka ya je suka hada baki da kafiran Makka cewa za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya ce sun mayan quduna ahadahum fi kulli marra duk lokacin da kuka yi alkawari da su sai sun warware alkawari wa hum la yattaquna ba sa jin tsoron Allah la yakhafuna Allah fi naqdil ahdi ba sa jin tsoron Allah wajen warware alkawari to ba mamaki da mun kafiri dan kai alkawari shi ya warware ba mamaki dan ya ce zai ma kaza zai ma kaza zai ma kaza sai ya cika ga iyayen gidansa nan sun warware sai kai darshi kai daga qur'ani nan Allah ya baka ya ma bayanin labarin al'awwali na wal'akiri na farko da na ƙarshe yadda ɗabi'a su suke alkufru milla wahida yadda waɗancan suke faɗa da musulunci haka waɗannan ma suke ma da ƙari ma to waɗancan ma ba su riƙe alƙawari ba waɗannan ya su riƙe ma alƙawari saboda za a baka masara saboda za a sama kuɗi a jihunka saboda baka da manufa Allah gyara mana halinmu فإما تثقفنهم في الحرب كو فكرنت فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم Allah ya fusata kenan ya ce ya Muhammadu matukar ka tarar da su kalmar taskafannahum tana nufin tajidannahum matukar ka same su kuka hadu a wajen yaƙi fa sharrid bihim man khalfahum ka fara bubbuge su ta baya fanakil bihim min wara'ihim kenan ka fara musu uquba ta baya baya shine abla da abbas haka ya fassara nakil bihim an nikal menene azaba uquba anzir bihim man khalfahum a riwayar sa'id bin jubair kai gargadi da jan kunne ga waɗanda suke bayan su kalmar a at-tashrid akwai kalmar at-tashrid a larabci tana nufin at-tafriq da at-tabdid raba abu da kekketa shi farrik bihim jam'a kulla naqidin ka rarraba su kada ka bar su kada ka kyale su kai musu uquba la'allahum yadhakkarun ko sa tintina ay yatadhakkaruna wa ya'tabiruna su dauki izina su dauki lura ba za su rinka warware alkawari ba wannan sako ne Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan mutane to kuma sai yace mai daga baya na'am
wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa yana magana akan waɗanda suke yin khiyana ha'inci da karya alkawari wa imma takhafanna kalmar takhafanna anan tana nufin ta'alamanna da zarar ka fahimci kuma ka gane ka san saba alkawari da ha'inci daga mutane kaumin din nan ana nufin mu'ahadi mutanen nan da aka yi alkawari da su ka ji tsoron warware alkawarinsu fambid ilaihim ala sawa to kafin ka je ka yaƙe su ka sanar da su cewa kai ka canja alkawarin kai ka warware alkawarin ma'ana mutane ne ka fahimci cewa masu yan warware alkawari kamar su banu quraiza nan da aka faɗa an yi ɗaya sun warware an yi biyu sun warware to in ma takafanna min qaumin khiyanatan matukar ka fahimci cewa za su rinka warware alkawari fambid ilaihim ala sawa to kawai kafin ma a fara zuwa a je a yaƙi har su zo su warware alkawarin ka ce musu fa magana alkawari da kai fa kai ma ka warware naka alkawarin ba za ka yi ba shine fambid ilaihim ala sawa ka gaya musu ka warware alkawari tsakaninka da kai da su hatta takuna anta wahum fil ilmi bi naqdil ahdi sawa'an ya zamanto da kai da su kuna da ilimi akan warware alkawarin kai ka sani su sun sani kar ma su zo su tumce ka su ce daga baya ka zo ka warware alkawari a a ga ya musu a fili inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah baya son mutane masu yin ha'inci Allah baya son masu ha'inci jama'a ku lura da wannan magana Allah baya son masu ha'inci khiyana ha'inci duk yanda mutum zai je ha'inci kada yi kakka shiga layin masu ha'inci akwai isa da aka ruwaito riwayar imam abu dawud a cikin kitabul jihad Allah ya masa rahama da imam tirmizi shi ma ya ruwaito hadisi ne hasan sahih ma wata rana tsakanin muawiya ibn abi sufyan da kuma mutanen rum akwai alkawari da muawiya da rumawa ya kama hanya ya tafi jihadi zuwa ƙasar Rum. sai alkawari ya warware tsakaninsa da su babu alkawali ice babu alkawari zan yaƙe ku to shine dama abinda Allah ya ce kafin a zo a yaƙin in ka san daman su ma 'yan warware alkawari ne ga ya musu ka warware alkawarinka kada sai an zo an yi yakin daga baya su su tumce sai ya da alkawari a kanka da mu ka yaƙe mu a'a kafin a yakin ka ce musu ka fasa ba kamar yadda su banu ƙwarai da suka yi wanda Allah ba sallallahu salama shi annabi ya saki jiki akan akwai alkawari kawai sai ga suna yaƙasa to ku musulmi kada ku yi haka sai da ya je zai yaƙe su sai wani mutum sai ya zo yana haye akan abin hawa yana cewa Allahu akbar Allahu akbar wafa la zadar a cika alkawari kar a yaudara a cika alkawari kar a yaudara yana gayawa muawiya muawiya yana duba wannan mutum ya ga wane ne sai ya ga amru bin abasa ne amru ibn abasa ne shikenan muawiya sai jikin sai sanyi sai ya aika masa sai ce ya aka yi ka faɗa haka sai ce ai na ji manzon Allah yana cewa man kana baina huwa baina qaumin ahadun fala yashudda uqdatan wala yahillaha hatta yanqadhiya amaduha duk wanda yake da alkawari tsakaninsa da shi da wasu mutane kamar nan wannan hadisin ya dada haskaka mana yaushe ne ne za a warware alkawarin dama alkawarin ana yin sa a bisa shekaru ne to duk wanda yake da alkawari tsakaninsa da wasu mutane to kada ya warware wannan alkawarin sai in lokacin alkawarin ya yi to sai ya gaya musu ya ce ba zai ci gaba da alkawarin ba ya warware shi alabashi in za a yaƙi sai a ci gaba da yaƙi to kamar mu'awiya lokacin da ya zai je yaƙi waɗannan mutane na rumawa lokacin bai cika ba ya kamata ya bari an ba shi dama ya warware alkawarin ka kuma manta da wannan an ba shi dama ya warware to amma lokacin bai gama cika ba sai aka ce ya bari sai lokacin ya cika shikenan sai mu'awiya sai ya koma Allah ya kara masa yadda bai yi ba kenan kamar yadda Imam Abu Dawud ya ruwaito Allah yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kada waɗanda suka kafirta su yi tsammani cewa sun rigayi ubangiji ne sam wallahi ba su rigayi ubangiji ba kalmar sabaku suna nufin ana nufin fatu sun kubucewa Allah kada fa kafirai su dauka cewa su sun kubucewa ubangiji ne لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا kada kafirai su yi tsammanin sun kubuce wa azabar mu ji Allah innahum la yujizun su fa ba su fi karfin Allah ba kuma ba za su gagare ubangiji ba tabaraka wa ta'ala ma'anarsa ai la yafutuna ni ba za su kubuce mun ba ba su isa ba to sai Allah yake ba da labari wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi tanadi wa abokanan gaban ku iya abin da Allah ya hore muku na ƙarfi kalmar i'dad a larabci tana nufin ittikhadu shay'i li waqtil haja ka riki wani abu da zai ma amfani a lokacin bukatarsa min kuwatin na ƙarfi wanda Allah ya fassara mana ma'anar ƙarfi ɗin kamar yadda hadisi ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa uku batu bin amir ya ruwaito wanda Allah yana cewa wa aidu lahum masadatu min quwwa bayan ya karanta wannan ayan sai ce ala innal quwwata rami karfin shine arrami harbi abin harbi kenan ala inna innal quwwata rami karfin shine abin harbi kaga maganar manzan Allah ka duba yadda ta zama mu'ujiza mala yanzu karfin kowace ƙasa shine bindigoginta da kayan yakinta harbin nan ake ake kashe mutane kuma gashi ya tabbata abin da annabin ya faɗa hadisin imamu muslim wa min ribatul khayli da kuma dawaki da za ku ɗaure shine ribat dawaki da za a daure a tanade su don yaƙi imam albagawi a cikin littafin tafsirinsa ya ce abinda ake nufi da ribatul khail mutum ya ɗauki doki ya ɗaure shi ya ta ciyar da shi harawa ya yi ƙarfi ya yi ƙwari don ya yi yaƙi da shi yana cikin wa'ayyadu lahum mastatun min quwwatin wa min ribatul khail wasu suka ce ribatul khail ana nufin dawaki mata an ruwaito khalid ibn al-walid idan ya zo zai tafi yaƙi shi dokin da yake hawa mace yake hawa la yarkabu illa al-ina macen doki ta fi sauƙin sha'ani a cikin yaƙi kamar yadda wasu malaman suka fassara wasu kuma suka ce a'a dawaki kawai shine ne a tanadi dawaki shine min ribatul khayl turhibuna bihi aduwallah wani a wancan lokacin ke ku tsoratar da aduwallah makiyin Allah wa aduwakum kuma makiyinku duk wanda baya son Allah yana kin Allah ai makiyinku ne ko yawa aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim kuma ku tsoratar da wasu daban wanda ba su ba la ta'lamuna hum ba kuma san su ba ma tanadin ku zai tsoratar da su Allahu ya alamuhum Allah shi ya fi kowa sanin su Imam Qatada ya ce ai waɗannan mutanen su ne Banu Quraiza su ne Baru Quraiza shine la ta'lamuhum Allahu ya alamuhum no wasu kuma suka ce a munafikai ake nufi munafikai ne ake nufi kaga munafikai da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa yawan bai san su ba saboda suna cewa la ilaha illallah a fili amma kuma a zuciyarsu ba la ilaha illallah suke nufi ba a'a nifaka suke nufi la ta'lamunahumullahu la ta'lamunahum Allah ya alamuhu wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah Allah ya ce duk abinda kuka ciyar saboda shi kuka ciyar dan Allah duk abin da kai dan Allah yi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun Allah zai cika muku ladan ku ba zai zalunce ku ba za a cutar da ku ba la tanqusu ujurakum ko la tunqasu ujurakum ladan ku ba zai tauye ba kwata kwata wannan aya din tana nuna mana musulmi ya kamata ya zama yana da tanadi kakka bari a zo har gidanka a halakar da ka ya kamata ka zama kana da wani abin da zaka kare kanka sai ka ba hanya da ta dace da shari'a da zamani ka ka je ka tanadi abin da zaka kare kanka ko gwamnati ta ba da dama mutum ya samu abin da zai kare kansa sai ka je ka bindiga ce ake samu ka je ka yi rijista ana yi rijista ai ko ba ka bane ba ka je ka saya gwamnati ta yi ma rijista a rinka zuwa ana jaddada ta ka yi registration tana da license ɗinta ka ajiye kaya ka a gidanka saboda gudun ko ta kwana bai kamata ka zo ka zauna kawai wani ya zo har gida ya kashe ka ba in ba ka da bindiga samu itacen ka mai lafiya ko adda lafiyayya ka ajiye ta ai kwarai da gaske mutum kai ya zauna haka a zaman banza kana nan wani ya zo ya zo ya zo illata ka a gidanka a gaban iyalinka ya saka ku kwabe kayanka ya saka tsallan kwado da sanda ne kawai gora ce a hannunsa shi sa wani da ya je wani biribiri ya ce ke ya ce kan dai ni ko mun sai rajatatatatatatata kuma ba komai a shi aka gudu rai da gaske so wannan musulunci ne kuma addini ne yasa da mutanen da za ga ko mutum a gidansa a dakinsa ga gadansa amma ga kwari da bakarsa a rataye rai da gaske ko ga katifarsa nan ga gadansa na bono a kasanta akwai takwabi lafiyayye a kwance ƙwarai da gaske a dole kare kai na mana mutum zai zauna a gida ne wani ya zo ya yanka shi kawai a dole a yi za ka yi motsi kai ma in an fi ƙarfinka shi kenan in an fi ƙarfinka shi kenan musamman irin wannan zamani wanda ya zama abin ban takaici da abin ciwo da damuwa amma muna gaya mutane muna maimaita abu hanyoyin da suka dace da shari'a abin da shari'a ta tanadar a yi mutum ya samu abin da wannan Allah ne ya faɗa ba za mu canja ba ba za mu ce ba za a yi ba Allah haka ya faɗa yawa sai ya danganta kuma ga mutum ya iya fassara shi ya faɗa abin da zai iya faɗa daga baya amma dai abin da Allah ne ya faɗa mu ko muka faɗa sai mutum ya wanya da ta dace da shari'a da hukuma ya yi zai ya samu kariya yanzu haka aka zo aka samu mutane a nan ɗaya daga cikin kasuwannin nan namu kawai yan fashi suka gane sun san inda ake a shago ɗaya sai ga ana kirga kuɗi ya fi miliyan ɗari biyu ɗari uku sun gane ba komai yanzu yan kasuwa kuna da a shagon kuna da kayan miliyan ɗari miliyan hamsin miliyan saba'in miliyan talatin ba ku je gwamnati ta yi muku rijista ba ku nemi bindigogi ku ajiye a ɗakunan a shagunan ku kawai ku bari yan fashi su suna yan fashi fa mutum biyu fa suka zo kawai suka shiga kasuwa da bindiga kawai suka harba kowa ya gudu suka shiga ɗakin tara kuɗin suka ɗebe buhun kuɗi suka yi dakon ɗaya yana ɗauke da kuɗi niƙa-niƙa da bindiga a hannunsa kowa gudu yake duk yan kasuwan gaba ɗaya duk shagunan ba wanda yake da bindiga shi kuma wannan wayewa ne duk kasuwa gaba ɗaya in ma ba za ku iya yi individually ba ku yi collectively mana in ɗaiɗaikunku ba za su iya yi ba a haɗu mana ƙungiyar kasuwan gaba ɗaya ku tanadi abin nan ku samu yan bijilanti ko jami'an tsaro da za a ba su dama bai kamata shaguna da ake harkar miliyoyi babu tsaro ba haka kasuwannin nan namu suke ku ga ana harka kuɗi amma babu wani tsaro kwata-kwata so ɓarawo da ya zo wallahi ko bindigar toka ce idan ya zo da ya zo ya fafafawo fafafawo kowa gudu zai shiga ya ɗebi miliyoyin kuɗinsa ya tafi a babur fa suka goya kuɗin ana kallon suke tafiyar su abin da aka yi a garin nan kenan kuma har yanzu 'yan kasuwan ba su farga ba su gane ba amma je ka kudu ka ga inyamuri duk inyamuri a shagon sai yana da bindiga ko ba haka bane ba kai ba ma a kudu ba ko anan ma ko anan daga inyamuri da kemis amma da bindigarsa an yi magana ya ce me yana dai kare kansa ne kuma constitution ya bashi dama ba kai ne matsoraci kawai kawai a zo a yi ta mana rashin kirki kawai saboda an raina mana hankali yanzu ka duba inda kasuwar wafa fa take duba inda ake hada-hadan miliyoyin kuɗi a wafa ɗin nan kuɗi daloli kawai barayi yan fashi kawai sai saboda sun san baku da komai baku da tanadi ba ku bi abin da Allah ya faɗa bai ai Allah cewa ya ku tanadi wa abokin gaban ku barawon ka ba abokin gaban ka bane abokin gaban ka ne saboda sun san ba komai a wurin yan fashi kawai za su zo successfully dubi gosulan nan ba da yake wafa dubi gosulan da yake fage din nan dubi rana ba din nan dubi waye wallahi zo su yi parking da motocinsu da bindigogi su yi pom pom pom kowa guduwa zai su shiga su ɗebi kuɗinsu kawai su zo kuma su kai abin ba a cewa komai kawai su tafiyar su saboda suna da wannan karfin a hannu to kuna harkar miliyoyin kuɗi kuna harkar miliyoyin kuɗi ba za ku iya yin ƙungiya ba ku samar wa wurin tsaro fi sabilillah kaga mutum yana da gida na miliyan goma sha miliyan ashirin miliyan talatin miliyan ɗari gidan naira miliyan ɗari da kuɗi a ciki da dukiyarsa da arziki da motoci iya gani amma bai da komai a gidan yana kwance kawai wai shi musulmi ne ya dogara ga Allah to qur'ani ya ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr ترحبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun barawo dan fashi dan ta'adda idan ya san a kimtsa kake wallahi ba zai zo gidanka ba sai ya kimtsa dan ya san ko shi ko kai ne amma in ya san haka kake rakau ba wani matsala shiga zai kike ta kai tafiyarsa kawai to sai Allah ya ce me kuma na'am
wa in جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم idan har sun karkata don samun asalm salm sulh idan kaga sun karkata don su yi sulhu ko ku yi sulhu fajnah laha to kai ma ka karkata din don sulhu ba komai innahu huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji alimun kuma masani tabaraka wa ta'ala as-sami'u mai ji al-alimu mai ilimi in har sun bukaci sulhu to kuje ku yi sulhu idan kuma basu bukata ba to shikenan a ci gaba da tafiya a haka na'am
wa in yuridu an يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم sai Allah ya ci gaba da cewa wa in yuridu an yakhda'uka idan har sun yi ni nufin su yaudare ka ne shine yuridu an yakhda'uka sun yi nufin su yaudare ka ne fa inna hasbaka Allah to Allah fa ya ishe ka mana Allah ya kafi Allah shine zai baka kariya Allah shine zai tsare ka wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi Allah nan shine ya karfafa ka da nasararsa da kuma muminai ya taimaka maka suna karkashin ka sune al-ansar mutanen Madina ga karfin ubangiji ga kuma sahabbai da ya baka masu kwari a bayanka so daman duk tafiya fa ana bukatar mabiya masu kwari kuma amma kallo sai ce bil mu'minin da masu imani masu imani su ne wadda wahala ba ta sa su ja da baya masu imani su ne waɗanda ba a tsoratar da su su watsar da addininsu masu imani su ne wadda barazana ba ta tashi su da kan manufarsu suna nan kan yadda suke Allah nan suka kama da shi suke tafiya ta baraka wa ta'ala to shi sa Allah ya ce muka karfafe ka da karfin mu da kuma muminai wa allafa baina qulubihim Allah tabaraka wa ta'ala shi ya hada tsakanin zukatan su ya hada tsakanin zukatan al-aus wal khazraj wanda da akwai yaƙi da gaba da kashe-kashen juna a tsakanin su a lokacin jahiliya tsakanin kabilar ausu da kuma kabilar khazraj Allah ya mai da su suka zama 'yan uwa mala al'ansar na mutanen madina da kabila aus da khazraj ne ai fada a lokacin da manzo Allah bai zo ba lokacin da musulunci bai zo ba fada yaki a tsakanin su ba zaman lafiya gaba da juna rayuwa irin ta jahiliya amma Allah ya kawo musu musulunci ya hada tsakaninsu lau an fakta mafil ardi jami'an da kai muhammadu za ka ciyar da abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya ma allafta baina qulubihim da fa baka isa ka hada a tsakanin zukatansu ba kenan waye yake hada tsakanin zukata Allah idan ka ga wani yana shiri da wani Allah ne ya hada su in ka ga wani kuma baya shiri da wani to Allah ne bai ga dama ba duk da baraka da wayanka baka isa ka hada tsakanin zuciyar wani da wani wannan aikin Allah ne tunda kuma zan Allah ma an ce da duk abin da zai ce na duniya gaba daya dan ya hada zukatansu zai yi ba zai iya hada zakatun su ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah shine yake hada a tsakanin wato zukatan su innahu azizun hakim lalle Allah shine mabuwayi hakimun kuma mai hikima tabaraka wa ta'ala na'am
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi hasbukallah Allah fa ya ishe ka eh na'am Allah ya ishe ka ka gani shikenan ai wanda imani malam ba Allah ya ishe shi ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu din kenan duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi wa hasbuka man ittaba'aka min almu'minin wadanda suka bi ka cikin mu'minai iya karancin sun ma sun ishe ka Allah sa musu albarka eh na'am hasbuka Allah wa muttabi'uka min almu'minin kenan Allah ya ishe ka da wanda suka bi ka cikin mu'minai ko da ba su da yawa sun ishe ka ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina alal qital wannan rarra shine ake wa manzon Allah kuma karfafa gwiwa ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gudu babu ja da baya ya kai annabi ka zaburar da mu'minai alal qital akan yin yaki saboda Allah dan ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ka zaburar da su harridul mu'minina alal qital sai Allah ya sanya ka'ida ya ce in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn in aka samu mutum ashirin a cikinku masu haƙuri mutum ashirin a cikinku amma fa masu haƙuri tunda magana yaƙi yake masu neman lada ya galibu mai atayin ashirin ɗin nan za su rinjayi mutum ɗari biyu kenan kowane mutum ɗaya zai rinjayi mutum nawa kenan kowane mutum ɗaya zai rinjayi mutum nawa goma mutum ashirin ne za su rinjayi ɗari biyu kowane mutum ɗaya yana iya jan mutum goma a farkon al'amari ya galibu mi'atain wa in yakun minkum mi'atun sabira wa in yakun minkum mi'a idan aka samu mutum ɗari kuma a cikin ku masu haƙuri ya galibu alfan min alladhina kafaru za su rinjaye dubu cikin kafarai yanzu ɗari za su rinjaye dubu kowane mutum ɗaya zai rinjaye nawa kenan goma ɗin ne wancan ƙaramin lissafi wannan babban lissafi bi annahum qaumun la yafqahun saboda mutane ne da ba su da fahimta su kafirai suna yin yaƙi ala gairi ihtisabin wala talabi thawab ba tare da neman lada ba suke yin yaƙin su kuma suna yi ne don neman duniya da nan samun galaba su danne musulmai su danne muminai kawai amma su kuma muminai suna yi ne don neman lada a wajen Allah da ɗauka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala wannan a ranar yaƙin badar ne malam Allah ya kaddara mutum ɗaya zai rinjaye mutum nawa goma cikin kafirai to amma wannan hukuncin sai ya yi nauyi ga muminai suka ga kai abin ya yawa mutum ɗaya a haɗa shi da mutum goma kamar fan an ware a tara ma goma a ce ka je ku fafata da su kai ma goma suka ga abin ya yawa to shine sai Allah tabaraka ta'ala ya ce mai al'ana nam sura الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة واحدة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله
na'am والله مع الصابرين to sai Allah ubangiji ya sauƙaƙa hukunci yace al'ana khaffafa Allahu ankum to yanzu dai Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum da'afa kuma lalle Allah ya san cewa a cikin ku akwai rauni a kira'ar Abu Ja'far wa alima anna fikum du'afa maimakon wannan kira'ar hafsu wa alima anna fikum da'afa alima anna fikum du'afa lalle Allah ya san akwai rauni a cikin ku to shikenan an rage muku daga goma mutum ɗaya ya ja goma fa in yakun minkum mi'atun sabira in an samu mutum ɗari a cikin ku amma masu haƙuri yaghlibu mi'atain za su rinjayi ɗari biyu kai wani lamari sai Allah wato ragin Allah yawa ne da shi ai na shi yasa malam Allah ya maka akuwa shikenan yanzu ka duba fa goma ake ja fa sai aka zabge takwas aka zubar aka ce aje an zabge takwas an bar ma biyu to wannan shine ka'ida duk musulmi daya yana rinjayar kafiri biyu ne yaghlibu mi'atain wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfaini bi idnillah idan an samu dubu daya a cikin ku to dubu ɗayan nan za su rinjaye dubu biyu da izinin Allah wallahu ma'as sabirin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu haƙuri to bari mu ji me ya faru kuma
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم wannan aya ta sauka ne akan wato kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito Allah ya kara masa yadda ya ce ranar yakin Badar aka zo da ribatattun yaƙi na yakin Badar manzo Allah yake cewa ya ku jama'a me za ku ce akan waɗannan me shawara ku ma taquluna fi haula Abubakar yake cewa ya manzon Allah qaumuka wa ahluka ai mutanenka ne kuma jama'arka ne shikenan ka saurare su ka jinkirta musu ka jira ka ga me zai biyo baya a kansu la Allah an yatuba alaihim wataƙila Allah zai yafe musu amma shawarar da nake bayarwa ka karbi fidiya kowa ya bada wani abu ya fanshi kansa kawai takunu lana quwwa mu za mu samu ainihin wato karfi Umar kuma ya ce ya manzan Allah na ji shawara Abubakar amma ni abin da nake cewa kazzabuka wa akhrajuka mutanen da suka karyata ka suka kore ka daga garinka kaddimhum nadrib a'naqahum matso mana da su mu sare wuyan su kurum ba ku gane ba ko ribatattun yaƙi ne da aka kama na yaƙin badar aka tara su wuri guda annabi ya ce jama'a shawara me za mu yi da waɗannan abubakar ya ce to ya manzo Allah mutanen ka ne jama'a ka ne a dan jinkirta musu ko ta kila Allah zai sauka musu da tuba su tuba kaga sanyi abubakar ko saukin sha'ani dattijo kenan dama haka yake ci lamarinsa daban ne da sai ce to amma kowannen su ya fanshi kansa kowa ya bada wani abu suna da kudi ai kowa yana da kudi a gidansu abin nan suka taho za su yake mu kowa ya bada wani abu ya fanshi kanshi shikenan abubakar abubakar ya faɗi nasa manzo Allah ya dawo kan Umar kai me zaka ce ciya ba ya manzo Allah mutanen da suka kore ka suka karyata ka har a tsaya ana wani bata lokaci matso da su dinmu sare wurin in ji Umar kenan a lokacin akwai aqilu dan uwan aliyu aqilu dan uwan aliyu shi ma yana daga cikin wanda aka kama ribatattun yakin abada umar ya ce ya manzan allah ka bawa ka ba da aqilu ga aliyu ya sare wuyansa kowa ka zaɓi dan uwansa ka haɗa da shi ya buge shi karewa kenan aliyu yana tsaye a gure yana ce ya ce ni kuma ka bani wani dangina ne dan uwana ne zan buge shi ni ma ya ce fa inna ha'ula ya a'immatul kufuri ya manzo Allah wannan ba su ne shugabannin kafaran ba gaba ɗaya su ne duk kullu kullun tsiyar da ake maka wa musulunci da addini su suke yi ba za mu kyale su ba Abdullahi bin Rawaha shi kuma ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samu wani rami mai itatuwa masu tarin yawa a je a zuba su kurin mu danna musu wuta in ji abdullahi bin rawaha in ji abdullahi bin rawaha abbas ibn abdulmuttalib abbas babban manzan allah baban abdullahi da ake ce abdullahi bin abbas a lokacin bai musulunta ma yakin badar muke magana jama'a a lokacin bai musulunta ba yana daga cikin ribatattun yakin yana jin abin da ake faɗa kar ku manta babban annabi ne yana kallo yana ga ikon Allah yana jin abdullahi bin rawaha yana faɗin wannan yace amma kai dai baka da zumunci kuma kai ka yanke zumuncinka ka ce a tura mu a rami a sa mana wuta in ji abbas ya ga abdullahi bin rawaha manzo Allah dai ya shiru bai bada ansa ba bai ce komai ba ya shiga ya dawo ya fita sallallahu alaihi wasallam sai aka fara yan garages yan surutai kai ai magana ina jin ra'ayin Umar zai dauka kai ba zai dauki na Umar na Abdullahi bin Rawaha zai dauka kai na Abubakar zai zaba kowa ya ta faɗan irin ra'ayinsa manzo Allah dai bai ce komai tunda shine uga kwata kwata da mu shugabancin kenan in an ba da shawara an ba da shawara shiru yake a ba shugaba ya zabi me ya kamata shi kuma daman adili ne shugaba kowa ya faɗa abin da zai faɗa kawai sai ga manzo Allah ya fito sai ce Allah tabaraka wa ta'ala la yulabbiyanna la yulayyinan ko la yulayyinu quluba rijalin hatta takuna alyana min al-laban Allah yana tausasa zukatan wasu bayi su zama masu taushi sun fi nono taushi wai shaddid quluba rijal Allah kuma yana tsananta zukatan wasu kaga suna da tsananin zuciya halin su mai kaushi hatta ta kuna shadda min al-ijara har sai ya fi duwatsu ta kaushi sai manzo Allah ya ce wa inna mithlaka ya ababakar mithla ibrahim yace kai abubakar misalin ka kamar sayyidina ibrahim ka duba ga abin da ake tattauna ba annabi kawai yayi dai diversification ya yi divertin ɗin tunaninsu gaba ɗaya ya dawo yana ba su wani labari kuma ya ce kai dai abubakar misalinka kamar sayidina ibrahim alaihi salatu wasalam kake ya ce fa man tabi'a ni fa inna minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim haka abubakar ya ce ai haka haka sayidina ibrahim ya ce ya Allah duk wanda ya bi ni dai yana tare da ni wanda ya saba mun kuma kai ne mai gafara mai jin kai yace kai kuma um, yawa ya dada maimaitawa kuma yace kuma duk kai kana da kama da annabi isa kai abubakar sifa ka biyu kai kama da ibrahim kai kama da annabi isa da inda annabi isa yake ta in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ce kai kuma umar kayi kama da nuhu kayi kama da nuhu rabbi la tazarni fardan a rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara kaga yana da salaf kenan annabi nuhu da kafirai suka kare ta suka kare ta ce ya ubangiji a duk duniyar nan gaba ɗaya kaka bar kafiri ko daya duka halakar da su gaba daya in ji wa in ji annabi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara kaka bar gidan kafiri ko daya ha ba sun hada masa zafi ne ya musu wa'azi da safi yayi da daddare yayi a gida yayi a ina ne duk inda zai yayi wa'azi amma ina جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أصوني ما لن دوا أذن من سابع مكا annabi nuhu ya daga hannu ya ce ya ubangiji inna ma sauni sun saba mu daga isya ne wacce ba umar lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara bayan fa sabawan wa makaru makaran kubara bayan wannan wa qalu la tazarunna aliyatakum ku duk burguma kan ku rabu da nuku ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوس ويعوق ونسر Allah ce kai wa kada adallu kathira wa la tazidu zalimin illa mi dalala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara to kaga kaga abin da Umar yayi daidai ne da wa to shikenan haka kuma haka yayi daidai kamar annabi Musa ma annabi Musa ma haka yace rabbit mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim yace Allah ka shafe su ka shafe dukiyoyinsu ga baki daya waɗannan mutanen in ji annabi Musa ce waɗannan mutanen fa la yu'minu ba za su imani ba hatta ya rawal azabal alim sai sun ga azaba mai radadi a ba su kashi kawai in ji wa in ji annabi Musa alaihi salatu wassalam Abdullahi bin Rawaha ba sai Allah sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba bai ce komai ba almuhim kan da kai ku labari so nake mu karasa surar gabaki ɗayanta yau insha Allah tabaraka wa ta'ala yace to idan idan sai sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi ma kana linabiyyin ai bai kamata ga annabi ba annabi wato ana nufin annabin Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi sallama kirar Abu Ja'far yace ma kana li nabiyyin an takuna lahu maimakon an yakuna lahu asra ya zamanto yana da ribatattun yaƙi kalmar asra din a kirar Abu Ja'far usara ya karanta sauran kuma suka karanta asra hatta yuskhina fil ardi har sai in yayi yaki ba zai tara ne batattun yaki ba Allah ya saukar bayan wannan shawara da waɗannan bayin Allah suka bayar to sai Allah ya saukar da ayan nan yana goyon bayan wani bangare yace ai annabi ba zai rike ribatattun yaki ba har sai in yayi yaki yayi yaki yayi yaki amma me aka yi ma ina aka je har za a fara tara ribatattun yaki turiduna عرض الدنيا والله يريد الآخرة كنا نيمان رومان دنيا يقوم مني الحال الله كمينا نيمان لاهرة والله يريد الآخرة يريد لكم ثواب الآخرة الله ينا نيمان مكولاد اللاهرة والله عزيز حكيم للي الله شيني مبوعي كما مهي كما تبارك وتعالى ألوكة an riba an karɓi riba wato fida'i wato fansar waɗannan mutane kowane wato ribataccen yaƙi ana karɓan ukiya arba'in a hannunsa ukiya ɗin nan kowace ukiya ɗaya kuma dirhami arba'in ne kowace ukiya ɗaya dirhami arba'in ne a wannan ya faru ne yaran yaƙin badar inji abdullahi na abbas a lokacin musulmi kuma ba su da yawa amma da yayin da suka samu yawa shikenan kuma Allah tabaraka ta'ala ya saukar da fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tada al-harbu awzara sai Allah ya ce me laula kitabun min Allah na'am لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم نعم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
Allah ya ce laula kitabun min Allahi sabaka ai da ba dan wato wani abu da Allah tabaraka ta'ala ya hukunta ba shine laula qada'un min Allahi sabaka kenan da ba dan abin da Allah ya rubuta a lahul mahfuz ba na cewa bai halatta gare ku karbi ganima ba bi annahu ya halatta gare ku ci ganima kai shine abin da ake nufi laula kitabun min Allahi sabaka lamassakum fima akhastum azabun azim da azabun azimun azaba mai girma ta shafe ku dangane da abin da kuka karba na fansa din nan wannan fansar da kuka karba da ba dan Allah ya halatta mu karban ganima ba to da sai Allah ya muku azaba mai radadi mai zafi mai girma dangane da abin da kuka karba amma dai fakulu min ma ganimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka samu na ganima idan an je yaki ku ci halalan tayyiban ya zaman tun halal ne a gare ku mai tsarki wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ibnu ishaq yake cewa um, babu wani mutumin da ya je yaki a wannan lokaci face sai da ya sha'awar a bashi ganima in banda Umar dan Khattab Umar ne kawai ya ce ba wani ganimar da za a bannan kawai a gama da su sai kuma Abdullahi bin Rawaha da muka fada a can to amma dai Allah ya halatta a karbi ganima a karbi dukiya su a basu je su ci gaba da rayuwa a ci gaba da da'awa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra ka hukuncin su kuma يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير na'am والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul liman fi aydikum min al-asra fada ga wanda suke hannunku cikin ribatattun yaki wadanne ne ribatattun yaki wannan ribatattun yaki da manzo Allah ya nemi shawara a gurin su Abubakar da Umar akan su ya'lamillahu fi qulubikum khairan in har Allah ya san cewar akwai alkhairi ma'ana ya sani din labari ake bamu da akwai alkhairi a cikin zukatanku alkhairi na ana nufin imani kenan in ya alamin lahu fi qulubikum khairan ai in ya alamin lahu fi qulubikum imana yu'tikum khairan Allah kuma zai baku alkhairin zai baku imanin mimma ukhida minkum daga abin da aka karba a hannunku ba komai an karbi fidiya a hannunku ko an karbi kudi a hannunku ko ba komai Allah zai baku imanin za ku musulunta za ku dawo kamar su wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wannan ayat ta sauka ne akan Abda- wato Abbas ibn Abdul Muttalib kamar yadda na gaya mana a yakin Badar yana cikin ribataccen yaki bai musulunta ba babban annabi Allah ya yarda da shi daga baya musulunta an ribato shi cikin ribataccen yaki yana ɗaya daga cikin wato mutane goma sha ɗaya da suka yi alkawari a ranar yakin badar sun ɗauki nauyin abincin da za a ciyar da kafirai gaba ɗaya a yakin badar rundunar kafirai mutum goma sha ɗaya ne suka ce za su ciyar da yakin gabaki ɗaya na ɓangaren kafirai to abbas babban annabi yana daga cikin wanda za su ba da kuɗi da abinci su ciyar da mutane don a yaƙi annabi a wannan lokacin to ba ma wasu malaman suke cewa ba ma wai su sha ɗayan ne suka haɗu a yakin badar ɗin za su ciyar ba a wasu manya manyan mutane ne masu hali a cikin ƙuraisha suka su sha ɗaya suka ce in yaƙi za a je to su za su yi sponsorin yaƙin sponsors na yaƙin to shi Abbas ibn Abdul Muttalib shine sponsorin yaƙin badar ɗin gaba ɗaya ya zo da kuɗinsa da komai ka duba fa dan a yaƙi wa a yaƙi manzon Allah a yaƙi musulunci qabla an yuslima kenan ka duba fassarar aya na iya alamin lawa fi kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum shikenan a lokacin aka ce ya fita da ukiya ukiya wajen ainihin wato ashirin kar ku manta kowace ukiya daya dirhami nawa muka ce arba'in kuɗi ne da yawa don ya ciyar da mutane a ba mutane abinci aka je aka yi ta yaƙi aka yi ta yaƙi aka yi ta yaƙi aka yi ta yaƙi kuɗi da ya saura yana nan ba su ci nasara ba kuma aka cafke shi ya shiga cikin ribatattun yakin ya zo da ƙarfi ƙarfin gwiwa sai yana gani ayo ai dana ne muhammadin ma ba dana ba ne ya zo ya samu manzan Allah ya kewa ya gefe yake cewa ya muhammadu dan ba za su yi rasulullahi ba dan ba su yarda rasulullahi ba ne ya ce ya muhammadu a bani kuɗi na ka bani kuɗi na a bani in ko ba haka ba to wannan kudin nawa aje su ne fansata kudi na da kuka dauka ko karba to su ne fansatawa sai manzon Allah yake ce da shi sallallahu alaihi wasallam shay'un kharajta tasta'inu bihi alaina fala atruku lak dukiyar da ka fito da ita kana neman taimako da ita dan ka yaƙe mu to ba zan bar ma ita ba ka zo da dukiya ka yaƙe ni da ita kuma in dauka miyar maka ita in ji annabi ce ba zan mayar ma ba ya ce fansa za ka fanshi kanka yau kuma ma sai ka fanshi wasu ma 'ya'ya daga cikin 'ya'yanka ga akilu dan gidan abi talib dan uwan aliyu shi ma je ka fanso shi ka ba mu kudinsa ga naufal ibn al-harith shi ma ka fanso shi abbas ya ce ya muhammadu in dai kai mun haka to kana nufin ka banni ne in je ne ta bara a cikin ƙurashawa iya rayuwata sai na nemo wannan kuɗin kenan dan ba inda zan samu wannan kuɗin sai annabi ya ce a ya za ka ce baka da kuɗi wannan hudu a yakin badar ake wannan labarin sai manzo Allah ya gaya mai wani abu na sirri da ya je yayyo da zai taho ba wanda ya sani fa amma sai annabi ya gaya masa ya ce ina zinari da ka je ka bawa ummul fadli lokacin da zaka fito daga makka ai ka tara wasu kuɗi masu yawa ka bawa ummul fadli kace da ita kai baka san me zai same ka ba idan ka je wannan yaki wataƙila ka dawo wataƙila ba za ka dawo ba kace idan wani abu ya same ka ka bar mata wannan dukiya ita ummul fadli ka kuma bawa abdullahi da ubaidullahi da kuma fadl da kuma kusam wannan duk ƴaƴan shi ne gaba ɗaya abdullahi din nan shine abdullahi ibn abbas da kuke ji dai ana faɗa akwai kuma ubaidullahi dan uwan abdullahi din su laraba suna a gida ɗaya siyasa wannan sunan yaron abdullahi ɗayan kuma ubaidullahi abdullahi shine babban ubaidullahi kuma karamin ina fata ana fahimta yawwa da fadl da kusam su fadl da su kusam din na duk su suka yi manzon Allah fa wanka waɗannan mutanen su suka yi annabi wanka da shi Abbas da Aliyu sai sai Abbas ya ce manzon Allah ce kak yace kai ko ina ka samu wannan labarin ya ga daga shi sai tsohuwan nan fuska magana ya fito yace kai ko ya ga ma wannan sai manzon Allah ya ce akbarani bihi rabbi azza wa jalla ubangiji na ne azza wa jalla shi ya bani labari abbas ce tab ashhadu annaka sadiqun lalle na yadda na shaida kai mai gaskiya ne wa alla ilaha illa allah kuma na shaida lalle babu abin cancanta sai allah kuma kai bawan allah ne ko manzon allah ne ba wanda ya gaya manzon allah wannan ba allah ba allah ne kawai ya gaya mai ce mu zama gaya masa to shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Abbas yake ba da labari bayan ya musulunci yake cewa kash fa abdalani Allahu anha 20 abdan bayan wannan dukiyar da na bayar uki 20 din nan aka rike sai Allah ya canja min da bayi bayi sai dan samu bayi 20 kuma masu kuɗi duk kowane bawa daga cikin su tajiri ne attajiri ne yana da dukiya mafi karanci a cikinsu shine wanda zai je samu wato zai je nemo mun wato a dirhami dubu ashirin ɗaya daga cikinsu ya tara min dirhami dubu ashirin ni nan uke ashirin kawai na bara to gashi bawa ɗaya da na samu ya bani dubu ashirin ya ce Allah ya bani zamzam manzo Allah ya bani zamzam ya ce wa ma uhibbu anna li biha jami'u amwali ahli makka zamzam din nan kadai da na samu wallahi kamar ya Allah ya bashi zamzam yana daga cikin mutanen da yake ɗiban ruwa yana shayar da alhazai idan sun zo aikin hajji kuma yana taimaka mutane ce wallahi dukiyar mutanen makka gabaki ɗaya ba na santa akan wannan zamzam din bayan wannan kuma ina neman gafara daga ubangiji na tabaraka wa ta'ala wannan imamu tabari ya kawo shi a cikin tafsirin sa imamu hakim ya ruwaito wannan riwaya a cikin al-mustadrak daga nana aisha ya ce sahihi ne riwayar a bisa sharadin muslim amma da bukhari da muslim ba su ruwaito ba da sauransu akwai malamai da yawa da suka ruwaito wannan wato wannan riwaya din to sai ya ce mai kuma wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa amkana minhum idan har sun yi niyyar su yaudare ka su ha'ince ka su waɗannan ribatattun yaƙi kenan to ai daman sun ha'ince Allah tun kafin wannan lokaci Allah ubangiji ya fi karfin su kafin badar kenan wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne kuma mai hikima tabaraka wa ta'ala innal ladina amanu wa hajaru lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi imani da Allah suka yi hijira suka bar gidajensu wa jahadu bi amwalim suka yi jihadi da dukiyarsu wa anfusihim da kawukan su fi sabilillahi saboda Allah walladina awaw wa nasaru waɗanda suka ainihin wato taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awaw rasulullahi kenan wal muhajirin ma'ahu kuma suka taimaka al muhajirun suka tattaro manzon Allah suka tattaro al muhajirun sune mutanen al ansar kenan askanuhum manazilahum mutanen madina da annabi yayyo hijira ya dawo wurin suka bashi wurin zama suka taimaki sahabbansa ulaika ba'dhum awliya'u ba'd lalle waɗannan sashin su majibintin sashi ne suna taimakon junan su Allah ya musu shaida ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wallazina amanu wa lam yuhajiru waɗanda suka yi imani amma ba su yi hijira ba wancan sun yi imani sun yi hijira sun fi wannan wannan kuma sun yi imani ba su yi hijira ba malakum wannan zargi aka yi ga waɗanda suka yi imani amma sun ƙi su yi hijira akwai wanda suka makale a makka suka ƙi su biyo annabi ai to su ne ake zargin su gashi dai sun yi imani amma ba su yi hijira ba to malakum min wilaya min walayati min shay to ba ku da walaya su ana nufin gado kenan aka hana gado cikin gadon su ba ku da komai abinda ake nufi almirat hatta yuhajiru har sai sun yi wannan hijira din a riwayar qira'ar hamza min wilayatihim a maimakon walayatihim da hafsu ya karanta da sauran malamai wa in sansarukum fid dini idan sun nemi taimakon ku su waɗannan da ba su yi hijira ba ya ku mu'minai in suka nemi taimakon ku fa alaikumun nasru to ku taimaka musu din illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai in akan mutanen da yake akwai alkawari ne tsakanin ku da su to kar ku yaƙe su an gane ko wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne dangane da duk abinda kuke ainihin aikatawa sai Allah ya ce walladina kafaru jama'a ku lura da wani abu guda yin hijiran nan da aka yi hijira daga makka zuwa madina akwai wanda suka makale ba su ruwa to wannan zargin su Allah yi kamar su sun makale sun ki tafi me yasa ba su bi annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai hijiran matsayi ce sai dai wanda bai da hali bai da dama yake da larura walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd Allah yana nuna mana cewa jama'a ku sani su fa kafirai fa sashin su yana son sashi duk inda arne yake yana son dan uwansa to ana nuna mana kai ma kai musulmi duk inda kake kaso dan uwanka kar ka ki dan uwanka kada kai gaba da dan uwanka kai fada da dan uwanka kuma yau ta nuna mana haka gashi nan kansu a haɗe yake a baka suna da bambancin coci cocin su suna da bambanci a tsakanin su amma in abu ya tashi na gaba ɗaya bakin su a rufe yake bakin su a rufe yake kamiya suke kirab illa tafalu takun fitnatun fil ardi idan ba ku aikata haka ba ba ku haɗe kawo kanku ba to fitina za ta samu a bayan ƙasa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir da kuma fasadi mai girman gaske kenan ana nuna mana mu so junanmu mu kaunaci mu junanmu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun na'am
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا حقا لهم مغفرة ورزق كريم
sai Allah ya rufe yake cewa walladina amanu wa hajaru waɗanda suka yi imani suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillah saboda Allah walladina awaw wa nasaru suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine awaw suka tattaro shi suka matso da shi wa nasaru suka taimaka ulaika humul mu'minuna haqqan lalle waɗannan sune mu'minai na haƙiƙa la miryata wala raiba fi imanihim babu shakka akan imaninsu lahum magfiratun wa rizqun karim suna da gafara a wajen Allah tuntunin Allah ya yafe musu wa rizqun karim da kuma arziki mai karamci arziki mai girma wannan maimaitawa aka yi don karfafa wannan sakamako da ubangiji Allah ya musu to sai aya ta karshe a cikin wannan sura Allah ya ce mai kuma
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
yace wallazina amanu min ba'du wa hajaru wadanda ku suka yi imani daga baya wa hajaru suka yi hijira wa jahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum lalle waɗannan suna cikin ku ana nufin fa ulaika ma'akum ana nufin antum minhum wa hum minkum ko kuna cikin su su ma suna cikin ku wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah dangi yan uwan jini su suka fi cancanta sashin su shi ya fi cancanta da sashi wajen cin gado daɗin almuhajiruna da al'ansar suna cin gadon juna mutumin da ya hijira daga makka zuwa madina ɗaya ya mutu ɗaya sai saboda tsabar yan uwantaka sai su shiga da juna tsabar yan uwantaka ba wai jini ake bi ba to shine Allah ya soke aboki ya ci gadon aboki ko makoci ya ci gadon makoci ko dan makka ya ci gadon dan madina sai ya ce jini da jini ne ake cin gado dole sai jini da jini an gane ko yawa wannan nasku tawarusi ne bil hijrati kenan fi kitabillah fi kitabillah ana nufin a cikin hukuncin Allah dan uwanka ulul arham wanda yake dan uwanka na danginka na jini sashin su shi ya fi cancanta da sashe wajen cin gado haka yake a hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wasu kuma suka ce fi kitabillah ana nufin fi alquran kenan a cikin alqurani inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah mai ilimi ne masani ne a dukkan komai baki daya wannan shine karshen tafsirin suratu al-anfal a cikin darasi bakwai ko eh muna fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana akwa ku hakuri na muku over time yau dan saboda mu kammala surar wani sati mu shiga cikin suratul tauba dan muna buƙatar tuba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a iya bi mana mun sha faɗa ai ya halatta ya halatta wannan yace da Allah malam ina buƙatar da Allah malam ina buƙatar addu'arka da sauran 'yan uwa mahalatta wannan karatu na majalisin na mai albarka a cikin wasu al'amuran da suka tsananta a gare ni ina neman a taimaka mu da addu'a muna fatan Allah ya yi maka halin da kake ciki Allah ya takaita maka Allah ya yi mana gaba daya duk wanda ke da damuwa Allah ya yi masa wannan bawan Allah yake cewa akarmakallahu Allah ya ƙara basira amin dan Allah a yi min addu'a ba na jin daɗin rayuwata ba na jin daɗin rayuwata a yi min addu'a na malaiku mai addu'a Allah ya yi masa Allah ya ji yadda mu daɗi kuncin rayuwa ba da daɗi ga mutum yana rayuwa amma baya jin daɗi akwai haɗari kwarai da gaske sai kai haƙuri kai ta karatun alƙur'ani malam kai ka ɗauka komai na duniya mai karewa ne duk abin da ka san na duniya a duniya ake yin sa eh kar wani abu ya zo ya tayar maka da hankali Allah ya taimake mu da Allah malam menene hukuncin sayar da mayuka da suke bleaching yace shi yana da shago ne yana sayar da mayuka da suke canja fata kuma kai ka san suna canja fatan sai ka tambaye ni hukunci ka san suna canja fata amma ya ce shi na mai gidansa ne shi kuma mai gidan nasa ba alis sunna bane ba to ai kaga ba naka bane ba inda zaka iya yi wa mai gidan naka bayani ya daina sayar da su da yafi gaskiya ko ba za ka iya ba tunda ba naka bane ba komai amma dai bai halatta a sayar da man da yake canja fata ba dan Allah ya haramta a canja fata bleaching Allah ya haramta yi so ya kamata yan uwa a kiyaye idan da yadda za ka yi ka daina sayarwa ina baka shawara ka daina kuma za ka yi gaya mai gidan naka ka yi a samu wasu mayuka mana wadda ba sa bleaching din an ce bai halatta ba ne saboda suna canja halitta din canja halitta bai halatta ba da Allah mala a ja hankalin wasu mutane suna nan suna yawo da wani hoto da ake tura shi a bidiyo wai hoton sayidina ja faru ne wai kanin sayidina aliyu wai an tono shi ne wai ana aikin hanya ni mutane me ke damun su ne mutane kamar kwalin majina ne da su ba sa ganewa kawai kowane cirme sai a zo a kawo muku a ce kaza ne wace hanyar wace hanyar a nan kuma yanzu shi sayyidina ja'far din ai ya rasu an san fa inda ya rasu an san inda kabarin sa yake kawai shikenan sai jahilai su zo su dauki abu suna yada kuma ku yadda so wannan ba haka bane ba inda so ake a ce ba haka bane ba haka bane ƙarya ne kuma wanda ya yada wannan ƙarya ya shirye gamuwarsa da ubangiji wannan ya ce akaramaka ni Allah kai ka gida lafiya malam na kasance mai halattan karatuttukan nan kuma ina ɗaya daga cikin yan agajin masallaci ya ce sai waɗannan waɗannan mutane eh mace ce mako to masha Allah mace ce ta kasance mai halatta wannan karatuka kuma tana cikin yan agajin mu mata kenan ta ce waɗannan mutane sun rike mata kafa tana roƙon jama'a da su taimaka mata da addu'a Allah ya raba ta da su lafiya sako daga wance ta faɗi sunanta ta ce sai an jima kun gane dai mutanen ko to ka san su mata tsoro al'ada wai a faɗi aljanun ma ana jin tsoro kar su da kame kafar ke to Allah ya sauke a ki rinka yawan karanta alqur'ani kina kama kafar kina yin addu'a ki nema abbatu sauda ki karanta fatiha a ciki ki ta yawaita karanta fatiha kina shafawa insha Allahu Allah zai yaye miki ki rinka sha ruwan zamzam kina sha kina addu'a kuma wannan kuma tunda ya samu malami mai bada fatawa bari ya turo har da assignment din makaranta kai wai da Allah an ba su assignment ne wai find out why a woman can deliver a baby at 7 months but cannot deliver a living baby at the age of 8 months I am not a, free, uh, uh, uh, a medical doctor. You can take your assignment to a medical doctor to answer it for you. Sai ka je gurin likita, likita, medical doctor shi za ka je ka kaiwa ya amsa maka, ni ban sani ba. Ni na san ana ana hiya haifan ɗan da yake wata bakwai ma ya rayu, ni dai a iya sani na. Dan wata bakwai bakwai ni ake cewa ko? ko ba haka bane ba to tunda waɗannan suka turo ma sun ce wai an ce a living baby at the age of 8 months so he can live a life kenan if he is in 7 months in their own belief kenan but me in my own belief he can live ko ba haka bane yawa he can be alive inshallah by the grace of God so you can easily go to go and find your medical doctor and ask him tafi aminu kano ko murtala you can find them plenty there Allah kara malam lafiya da Allah malam a taimaka mun a fidda ni daga cikin kokwanto to Allah fitar da mu wai an tsaye da wai musulmi wai da kafiri wai an tsaye da menene musulmi da kafiri a jam'iyya da yake so yake yi idan bai zai zaɓe ba ko in bai yi kaga ku daina rena mana hankali kuna mana nan tambayoyi na banza sunan tambayar banza a wurina da renin hankali da rashin da rashin wayewa har wani yayi sai yanzu yazo rubuta wannan takarda yana tambaya wai wai wai wai musulmi da kafiri kaje ka zabi duk wanda zaka zaba duk ya duk wanda kaga zaka zaba je ka zaba duk wannan wa'azin da muka yi duk bayanin da muka yi shikenan sai wani yazo ya tambaye ni wa zai zaba sai ka tambayi wa za ka zaɓa musulmi kafiri ka je ka zaɓi arnan ma je ka zaɓa ba wani wanda za mu ce waye zai zaɓuwa ne kowa ya je ya biya allansa ko ba ka bane ba me bayanin ba wani bayanin da ba mu yi ba kuma kuma kuma kuma kuma mutum shi mai hankali bai san me ya kamata ba bai san me ya kamata ba ka je ka duk abin da za ka yi ka je ka yi rayuwa ce da inda daɗi mu ji daɗi in ba daɗi mu ji ba daɗi amma dai manufar shari'a mu mun yi bayani tun kullum muna bayani in mun zo gaba sai mun yi bayani ko ba ka bane ba to me ake bukata kuma bayan wannan ba wani abin da ake da bukata kowa ya je abin da ya ga zai ya je ya yi mun faɗi me muke so me shari'a ta ce mun gaya muku me ya kamata a yi mun gaya muku to kuma sai wani ya daɗa dawo da mu baya ya ce kaza ya ce kaza wai har wai yana tunanin wai wai wai wai kai ya ce zaɓen saboda wane ne wane ne ba ba a jam'iyyar da yake so ba kaza aka sa ba subhanallah shi arnan baya tunanin kakai musulmin baya ma fatawa akan kakai shi ya riga ya zaɓi nasa kai da yake diga ne kana nan kana wani dogon wani lissafi kana tunanin me za kan wani ya sake kan wani ya sake rubuto mana tambaya wai wa zai zaba yawwa dan yanzu ku ba ku da jahilcin wannan abin ku malamai ne a wannan babin ko ba haka bane yawwa kowa ya sani a gidan mu ba mu ba arne kuma ba ma san arne kuma ba ma goyen bayan arne ko ba haka bane ba to sai wani kuma yazo in za ka yi siyasa ka je ka yi ta siyasa ga mu Allah ya ce annabi ya ce muke ko mu ba siyasa muke mu muna gaya muku ne ku duba abin da ya kamata ku yi da shari'a kawai shikenan yawwa ba nan muka zo muka kare muku wa'azi muka ce ku yi ku yi waye ga mutum mai hankali da abin ya kewaya ya lallaba ya je ya zaba harna kana tare da shi a masallaci kana ganin sa mutumin kirki ne amma ya kewaya ya je ya dangula gurasa wannan a je a zaba duk wanda za a zaba ba ga rayuwar ana ganin ta ba shikenan ai kowa ya je bi allansa da kansa yawa wannan ya ce assalamu alaikum malam kana lafiya wai wai lafiya ta mana kalau wai malam abokina ne zai rabu da matarsa kuma bai yi karatun zamani ba kuma shine yake yake so ya bani rubuta masa wai sakin amma bai yi karatun zamani ba amma ya iya aure ko ya iya auro ta kuma ya iya zama da ita kuma bai iya sake ta ba kai kuma kai ne mai hannun rubuta saki ko saboda kai kai duk garin nan kai ne dan boko ko to ni bana baka shawara kar ka rubuta ka rabu da shi cewa aka yi sakin sai ya rubuta dole a takarda in ya gaya mata a baki bata zaku bane ba kai da Allah malam na neman ƙarin bayani dangane da menene da jawabin da kai satin da ya wuce akan cewa wai wanda bai karanta fatiha ba ba shi da sallah ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa ai har sunan littafi na gaya muku ko juzu da qira'a khalfal imam na imam bukhari to idan mutum ya zo ya tara an yi ruku'i fa wannan babu komai akan sa ya an dauke masa babu komai akan sa yace Allah kara mana lafiya Allah kuma ya mai da malam gida lafiya yace ko malam muna neman addu'a Allah ya yaye mana wannan hali da muka shiga kuma ku gyara halin ku Allah zai yaye muku insha Allah amma a gyara hali wai an ce wai da aka kashe wai sayyidina Hussein wai jiramta ya rubuta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ƙarya ne ƙaryar 'yan shi'a ne ƙaryar 'yan shi'a ne ba haka bane ba Husainin fa su suka kashe shi yan shi'a su suka kashe shi amma saboda sun ribaci jahilcin mutane sai suke yawo da tuta suna rubuta Husaini Husaini ko da yake jahilan ne ma galiban su ake ba su tuta a baka bakar riga a baka bakar tuta a hada ka da masifa ya ta yawo a gari bakar zuciya bakar sutura ga baki kuma galibin su bakake baki irin za ka ba za ka ga mai haske a ciki daga mutum kanarsa daga ina ya fito wallahi zuciyar ba kyau saboda hadari na zagin sahabbai ba haka bane ba ina da shi a youtube wanda ya turo wani wani malami a lebanon ya tara mutanensa yana musu wa'azi yana zagin na aisha ayyar ya dura na aisha a masallaci in gama suna ta zaginta suna tsine mata albarka jahilci irin na dan shiya malamin ne yake cewa la'anatullahi ala aisha suka jana amin yace lamma mata al-husayn لما مات الحسين لما قتل الحسين جاءت ب ب بالمسدس وضربته سبع ضربات ويتزود بيستول wai na Aisha wai ta zo wai da pistol wai ta harbi gawar sayyidina Hussein wai sau bakwai tana harba suka fashe da kuka suna ta tsine mata in ban da rashin hankali na nan shi'a ba to ya kai aka samu pistol a zamanin na Aisha kuma sun yadda suna ta kuka a hakan ai duk wanda tsautsayi ya sa ya fada shi'a ai bai ci sa zuwa duniya ba zagin sahabbai addinin ka zagi sahabbai ai an yi asara wallahi wannan ya zaɗi yin tambaya dangane da karatun fati ai na yi bayani kwarai da gaske sai kada da koma kasa ɗin yace muna sanar da yan uwa neman to shikenan wannan kenan jama'a an gama tambayoyi sai ya haƙuri abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada na kuskure ko tubar shi Allah ya mana afwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik